الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي وبعد bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan hilin wanda yake mai albarka, wanda yake na faɗakar da al'umma game da abin da ya shahe harkokin na sha'ani na addinin musulunci. Kamar yadda kuka sani muna tare da babban bakonmu da yake ya kamata mu barci ya bako ko. muna tare da akaramakallahu insha Allahu koyau. ta insha Allah ta'ala muna fatan Allah madaukin sarki shi ma malam jagora cikin abin da zai gabatar suwa kuma Allah ta'ala shi kare shi da tuntuɓen halshi sannan mu kuma Allah madaukin sarki shi arzita mu aiki da abin da malam zai karanta da mu daga farko dai malam sannu da zuwa sannu sannu a kama an zo lahiya kuwa alhamdulillah ya ayyuka kuma ya hidindimu kuma to ana tattabawa gurgudun hali
ala Allah ya jagora amin amin to ƴan uwa idan ba ku manta ba gajiya mun yi magana akan tun ga shekaran da mun yi magana akan fiqh ko sannan mun yi magana akan qawaidul fiqhiyya to kamata ya duk abu ya kamata a ce ana magana akan asalin shi na'am to a yau din nan sai muka ce ya kamata malam sai shi muna bayani game da abun da ake ce ma usulul fiqh tunda mun yi magana akan fiqh to asalin nashi muke nuyi to malam ɗan an ce usulul fiqh me aka nuyi da da da usulul fiqh to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو أكرمكم الله كلمة أصول الفقه واتو واتو مركبتي sai an maida su kalima ɗaya bayan ɗaya sannan a haɗa su. Domin kalima ta al'usulu daban, kalima ta alfiqhu daban. To al'aslu an gane ko ma yubna alaihi ghairuhu abinda a kan shi ne ake gina wani abu, kamar yadda muke cewa fondation ko tushe. ko ras abin nan ko abin nan mi muke cewa sanyu an gane ko to shine abin da ake gina wani abu akan shi shi kuma alfiqhu sun kace alfahmu duk da yake shi Sheikh Ibn Uthaymeen ya tafi cewa ba fahimta ake nufi fahimta mai zurfi alfahmu daqiq to amma an kace abin nan usulul fiqh ana nufin istikhraj al-adilla wato ash-shar'iyya ko istinbat al-qawaid al-kulliyya min adillatiha al-ijmaliyya shine a fitar da ka'idodi a fitar da ƙa'idodi waɗanda a kansu ne fiƙihu yake ginuwa domin muna da mazhabobi guda hudu to wani in bai san tushen su ba sai sa tsammanin kamar an gina su ne haka kawai an gane ko amma suna da tushen su wanda adilla ijmaliya waɗanda a dunkule suke waɗanda ana iya fitar da matsaloli dubbai a ƙarƙashin su ko miliyoyi ma za mu ce ko biliyoyi to wannan shi ne ta'arifi wallahu a'lam to Allah ya saka da alheri malam lalle mun ji daɗin wannan a rarrabe saboda an ce usulul fiqi na'am yawanci mutane za su ɗauka kamar kalima guda ce na'am ashe kowane yana da ta'arifin sannan kuma an ka haɗa su kuma ga ta'arifin su yawa masha Allah Allah ya saka da alheri amin amin malam tambaya ta biyu da muke son mu yi alhukum wa aqsamuhu to alhukmu ana nufin hukumci a yaren larabci in an ce alhukmu ana nufin alman'u hani an gane ko sha'irin laraba yake cewa abani hanifata ahkimu sufaha'akum inni akhafu alaikum an aghdaba ya ku bani hanifa ku kame wawayen ku dan ina jin tsoro in yi hushi lamari shi baci kenan wasu suka ce abin da ke dusi alman'u hani kenan wasu kuma suka ce alqada hukumci amma dai zance mafi inganci asalin sa wato hani ne to shine domin mi domin mai hukumci yana hana ka ne ga abin da kai kake so zai yi hukumci da abin da shine gaskiya ina fata an fince ni ko da ya dace da son ranka ko da bai dace da son ranka ba kina za a hana mu masu husuma biyu kowa ya mauli ta'addanci ana son kada wani ya zalunci wani kina a hana zalunci tsakankanin su amma in mun ka koma wajen karkasuwarsa za mu ga cewa hukumci malamai sun kasa shi gida uku akwai hukumci wanda yake ake kira wato al'aqli wanda hankali na iya hukumtar da wannan hukumci kamar ka ce ɗai biyu ta fi ɗaya kaga duk masu hankalin duniya sun yarda da wannan an gane ko hukumci ne na hankali sannan akwai hukumci al'adi hukumci na al'ada abin da yake yawan maimaituwa abin da yake yawan maimaituwa daga lokaci zuwa lokaci to wannan wannan shi ma ana kiransa wato al-hukmu kamar yanzu misali ana iya cewa maganin masassara a ce magani kaza idan ka shashe yana maganin masassara ko zazzabi to kaga wannan a al'ada ne aka san cewa yana maganin sa ko ba haka ba eh kuma a al'adance an san cewa ruwa suna maganin dauda ko ba haka ba mata ga cewa ko gobe ruwa na maganin dauda to sai kuma hukumci a shar'i hukumci wanda yake da alaka da shari'a wanda shine suke cewa wato kamar hukumci ne na shari'a wanda shari'a ta kallafa maka to shi wannan hukumci na shari'a khitabu shara' wanda kuma shari'a ce ta yi umarni da shi an gane ko shine suke kira wato khitabullahi al-muta'alliq bi af'alil ibad المتعلق بأفعال المكلف مكلف من حيث أنه مكلف به خطاب الله مجنر الله سبحانه وتعالى to sannan kuma almuta'alliq bi af'alil mukallaf wanda yana da alaka da aikin bawa sabanin ayoyin aqida su ba su da alaka da aiki suna da alaka ne da ayi imani da su min haythu annahu mukallafun bihi kuma cewa shi an dora mishi ko kuma mu ce sabanin labarai su labarai ba a dora maka ba kai wani abu da su illa kai imani da su amma kuma min haisu annahu mukallafun bihi ta cewa kuma an umurce ka da ka aikata sabanin abinda Allah bai baka izinin ka aikata ba misali Allah ya ce kai aqimis salata liduluki shamsi kai sallah lokacin da rana ta karkata kenan ta wuce abin nan ta wuce tsakiya daga sha biyu da sha biyar wasu malamai suke cewa ko zuwa sha biyu da rabi to kaga cewa rana ta karkata wannan ba aikin ka bane Allah ne ke karkatar da ita to dan kaga wannan shi ba umurnin ka na ba amma aqimis salata khitabi ne na Allah kuma yana da alaka da aikin bawa kuma an umurci bawan ya aikata shi to wannan shine zamu iya cewa khitabut taklif kuma ya kasu daban-daban akwai abin da yake wajibi an ce dole sai ka aikata akwai abin da yake mandubi an so ka aikata in baka aikata ba baka da wani laifi akwai abin da yake mubah aikata shi da rashin aikata shi duk guda sai kuma almakruhu abin da an ba a so ka aikata shi ba sai kuma wato abin nan almuharram ko alharam abin da yake an haramta shi wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin kun sadar kenan abin da ya shayi alwajibi da abin da yake kashe-kashe na'am shi hukuncin ne aka kasa gida biyar na'am abin da gaba malam da muke tambaya akan shi shine mun yi magana alwajib ko alwajib wa aka samu na'am to shi alwajib abin da yake wajibi ina fata an fahimci to shi na da kashe-kashe daban-daban shi kan in an ka ce wajibi asalin kalma ta alwajib daga ismul fa'il ne min wajaba yajibu an gane ko fa huwa wajibun ismul fa'il ne wato abin da ya wajaba amma a yaren larabci in an ka ce wajaba ba ana nufin irin wanga wajibi namu ba wanda muke amfani da shi a'a abin yawa saboda ana son a san abu lughatan wastilahan abin da ya kwadi ƙasa shi ake kira wajaba da larabci yawa da larabci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa at'imu al-qani'a wal mu'tar fa idza wajabat junubuha idan sashen dabba ya kwadi kinan an yanka ta babu rai ta kwadi to fa kulu minha ku cikin kaga wajaba bi ma'ana saqata ina fata an fahimta to amma al-wajib a larabce shine ma yastahiqqu tarikuhu an gane ko iqaban shar'an wato shine duk wanda ya bar shi bai aikata shi ba to shi na da ukuba wanda shari'a ta yi masa tattali tana ake gane shi an gane ko to sai malamai suka yi mai kaso daban-daban wato kaso daban-daban na farko kaso wanda ya shafi shi wajibin zatin shi to kaso wanda ya shafi zatin shi akwai mubham akwai muayyan akwai wajibin da Allah bai ya bar maka zabi sai bar shi mubham kenan ya zo ma'ana a jumlace kai na zaka zaɓo wanda zaka yi eh dama shine muke son mu tambaya daga cikin kashe-kashen almu'ayyan din ne ake nufi yawwa min min haisu zatihi akwai mubham wanda ya zo a dunkule misali kamar kafara an gane ko ta rantsuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ce لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة كاغا الله يتي وندي رنسوا كما يي كفارته فكفارته إطعام عشرة مساكين ذاك بعد أبنتين مسكيني غدا غوما an gane ko min ausat ma tut'imuna ahlikum na daga matsakaici ko ko mafi kyau fassara biyu ma tut'imuna ahlikum wanda kuke ciyar da iyalinku au kiswatuhum ko ko kwamfule goma ko mu ce riga da taggo an gane ko au tahriru ka ba ko yantar da boya to kaga cikin waɗanga uku ba ba a ayyane maka guda ba to shi ake kira mubham an gane ko to kuma akwai almuayyan wanda an riga an tantance maka shi wa aqimus salata ka tsaye da sallah to sallan nan wajibi ce wanda an tantance shi ba a baka zabin ko kai sallah ba ko ka bar sallah ko ku ko kai sallah ko kai wani abu wanda zai zama tuwa madadin sallah an gane ko yawwa na'am sannan mala akwai muse to daga cikin nan min haiso zaman an kalle shi ne min haiso zaman kamar ta fuskar zamani akwai wanda suke kira alwajib almuwassa da alwajib almudayyak almuwassa an gane ko ko almusa suna nufin kamar wanda aka yalwata shi yanzu misali kamar sallar azhar an gane ko to mu wasa ce saboda ina iya yin sallah azhar lokacin ta bai fita ba in sake yin wata in sake wata ko goma ma zan yi to kaga mu wasa ne kina an bar maka farkon lokaci tsakiyar lokaci karshen lokaci sai dai an so ka yi ta farkon lokaci don baka san abin da zai biyo baya ba ko ba haka ba akwai wakati muhtari akwai daruri malaman fiqh suna bayanin wannan sannan akwai mudayyak wanda kuma shi bai yiwuwa kai biyu cikin lokaci guda kamar azumin watan ramadan kullun azumi nawa ake yi shina yau aka yi biyu ko uku to ya zama to mu bayyak kenan to wannan min haifu zaman kenan an ka hankalta ma zamani an gani ko eh wallahu alam Allah ya saka da alheri yana waɗanda su ne kashe-kashe na wajibi na'am insha Allah Allah ya saka akwai taksimi na ƙarshe wanda suke kuma an ka hankalta ma al-mukallaf ko alfa'il wanda zai aikata shine suke kira al-wajib al-aini da al-kifai al-aini wanda an wajabta ma kowa shi kowa dole sai yayi sai yayi sallah wajibi ce kan kowa azumi wajibi ne kan kowa to alkifa'i kuma wanda in wasu suka yi suka ce idza qama bihi al-ba'd saqata anil baqi wato idan wasu sun kai sun dauke ma wasu misali zuwa wajen jihadi Allah ya ce wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffa bai dace ba a ce mu'mini sun fita gaba ɗaya kinan wasu su tafi su isar ma wasu haka misali yi ma gawa tattalinta da yi mata aiki to kaga bai yiwa idan aka bar gawa duka ta rubi ta lalace kaga duk musulmi za su yi zunubi amma idan wasu suka je suka yi aikin ta shikenan sun dauke ma wadansu wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin tambaya ta gaba malaman usul fiqh suna wani magana na'am shi wanda suka yi mala yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib na'am duk abin da kenan wajibi bai tabbata sai da shi to wajibi ne ko ba haka ba to wannan wannan malamai suna magana akan shi dama akwai abin da wajibi bai cika da shi amma kuma ba aikin ka ba fi ghairi wato ghairi maqdurin alaihi baka da iko akan shi to wannan Allah bai tambaye ka shi ba misali rana ta wuce tsakiya sannan kai sallar azhar la yatimul wajibu illa bihi amma Allah bai umurce ka don kai baka iya tafiyar da rana sannan kuma akwai abin da wajibi ne sai da shi ake yin aiki amma kuma Allah bai umurce ka ba da ka yi shi ghairi ma'murin bihi yanzu misali a ce dole sai ka samu lissafi ka fitar da zakka Allah bai wajabta ma ba in dai kai kasuwanci Allah ya sa ka samu to daga wanda lokaci in shekara ta dawo in akwai nisabin sai ka fitar da zakka sai kuma akwai abin da wajibi na amma kana da iko akan shi maqdurun alaihi to wannan shine aka wajabta ma mutum kamar yi misali mu ce yin sallah to kaga sallah idan zawali yayi wajibi ce akan ka to misali yin alwala bai yiwa ai sallah sai an yi mi sai an yi arwalla arwalla kana da iko akan ta ko baka da iko an umurce ka ko ba umurce ka ba an umurce ka to shikenan ma la yatimul wajibu illa bihi fi wato fa huwa wajibun in kana fi maqduri wato al-mukallaf wa umira bihi sai an ƙara wannan a sai an ƙara wannan ba a bane shaka a sai in ya zama to abin da kake da iko ne kuma shari'a ta umarci ka da shi
Allah ya saka da amin amin sannan kuma suna wani magana cewa ma la yatimmu tarkul tarkul haram illa bi tarki domin suke ni da wannan suna cin fi cewa duk abin da bai yiwa a bar haram sai an bar shi to shi ma wajibi ne a bar shi misali mata guda biyu wannan ana tunanin kanwarka ce ɗaya daga cikin su kanwarka ce amma an kasa rarrabe ta to kaka za a yi idan ka auri guda tana yawa kanwarka ce kuma tana yawa ba kanwarka ba ce to kaga nan wajibi ne ka bar su wajibi ne ka bar su tunda ba a iya tantance wacce ce ya uwarka wacce ce ba yar uwarka ba eh an bambanta kuma shi kenan to kaga duk abin da bai yiwa a bar haram sai da shi to wajibi ne a bar shi misali kuma mu ce misali bari mu bada wani misali mutumin da yake son yayi zina ai dole sai ya taka ya je gidan zina to tun da bai yiwa ka bar zina in baka bar tafe ba to tafe taka ta zama to muharrama eh idan mu ƙara gane misalin da kyau wallahu a'lam Allah ya saka da alheri amin magana ta gaba da suke cewa alwajibu allazi la yataqayyadu bi haddin to akwai wajibin da bai da iyaka ba ai mai iyaka ba an dai wajibta ma shi amma kuma ba a iyakance maka yin shi ba misali abinda malamai suke bada misali da wannan shine kamar yin natsuwa cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi bane wajibi wattumaninatu inji mai ahallari ko da natsuwa to yanzu Allah subhanahu wataala yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sune masu kankan da kai kuma masu yin natsuwa ala ayyati hal yanzu natsuwan nan kakana da kayan gurgurdun yin ta kaga ba iyakance maka ba eh cikin ruku'i minti nawa na aka yi sai gwanda sakan nawa aka yi a samu natsuwa a a kaddara shi dai na ake yi ana iya a hankalci a gane wani akwai natsuwa gare shi cikin sallah wani bai da natsuwa amma ba a iya gane cewa shin natsuwan nan minti uku zan yi ko minti hudu ko minti daya ko ko rabin minti to ba a kiyaye maka ba amma an bar shi kai da kanka kana iya gane kai abu cikin natsuwa ko baka yi shi cikin natsuwa ba kai da kanka kai da kanka to laysa wato ba a yi mai kaidi ba kidan an gane ko
Allah ya saka da alheri amin amin akramakumullah to malam daga cikin kashe-kashe na wajibi wanda masu kaka suka ka almandu to me ake ni da mandubi malam to shi mandubi wani kismi ne daga cikin kismi aqsamul hukm saboda diba kai malam yawanci malaman fiqh suna kashi malaman usul suna ka da sauransu to dole muna bukata kina ɗaya bayani kan shi mandubi kismi ne na biyu abu ne wanda ma umira bihi amran ghaira ilzam amran ghaira ilzami wato an umurce karshe amma ba a wajabta maka ba an gane ko abu na Allah ya umurce ka da shi amma bai wajabta maka shi ba bari mu bada misali saboda ga waɗanda misali suke da matsala cikin musamman yan qur'ani mun sai ai a ce abu kaza wajibi ne abu kaza ba wajibi ne ai na aka samu idan muka duba cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah a cikin wadansu kwanaki kididdigaggu sai ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaugawa ya baro mina a cikin kwana biyu fala isma alaihi babu laifi a kansa wa man ta'akhkhara wanda kuma ya jinkiri fala isma alaihi ya cika yini na uku babu laifi a kansa to kaga wannan yini na uku Allah ya ce ya dauke maka ba laifi bane kenan ya umurce ka da shi amma bai wajabta maka ba kenan sai da manto almandu shine wasu ke kira wato abin abin da ba a almustahsan wasu kuma suna kiransa almandub abin da an so shi asalin annadbu da larabci shine kira a ɗaga murya a kira mutane shine asalin shine annadabu shi yasa sha'irin laraba yace la yasaluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana a lokacin jahiliya su laraba ba su tambaye dan uwansu in rigima ta kabri akan wata hujja idan dai sun kaji an daga murya an ce ku ba mu hannu to da sun to inda dan uwansu yake ko shi ya zalunta ko shi an ka zalunta babu ruwan su sai su kuma zuwa ga dan uwansu ai wanda kuma dabi'a ce har yanzu zaka iske wadansu da yawa daga cikin mutane ba ba wa laraba ba yanzu abinda ba game duniya kenan kowa dan uwanshi ya sani shi adda gaskiya ba shi adda gaskiya babu ruwa ne to kaga ku duniya ba za ta zauna lafiya ba Allahu a'lam Allah ya saka da alheri amin to malan mi suke nihi da mubah to al mubahu shine abinda shari'a an gane ko bata shi mandubi la yu'aqabu tarikuhu ba a yin uquba ga wanda ya bar shi shi kuma al-mubah shine wanda shari'a ta baka dama in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari an gane ko kenan wato amara bihi shar'u an gane ko walam yamdah fa'ilahu walam yadhumma wato tarikahu shari'a ta yi umarni da shi amma ta bar maka in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari misali abinci in ka ga dama ka ci abinci in ka ga dama ka bari sutura in dai ba ta mata ba ce ta maza in ka ga dama ka sa shadda in ka ga dama ka sa tisi shari'a ta baka dama to amma shi wannan mubah din da ake cewa mubah an gane ko al'ibaha kamar halacci ne asalin shi wato yana komawa an ce mutum in yayi shi bai da lada to amma idan mutum ya yi niyyar bauta ma Allah da shi to zai samu lada shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa ahlul yaqza adatuhum ibadat wa ahlul ghafla ibadatuhum adat ahlul yaqza mutanen da Allah ya ba su kaifin hankali da basira ba ana nufin mutanen da suke falke ba falkawa ta hankali ake nufi shine cewa al'adar su ta koma ibada kaga yin bacci al'ada ce ga dan adam ko ya ki ko ya so to amma idan ka kwanta da niyyar gobe ka tashi don saboda ka samu sallar asuba ko ka kwanta da niyyar don ka samu da wuri don saboda ka samu ka yi sallar nafila da daddare ko ka kwanta don saboda ka samu karfin gobe neman halat to duka Allah zai baka lada duk da yake mubahun ne ciyar da iyali da aka baka idan ka yi niyya wajibi ne akan ka amma in baka ɗauke shi matsayin ibada ba bai zama ibada amma in ka ɗauke shi matsayin ibada duk abin da zaka ba iyalinka sai ka samu lada yana da kyau mu fahimci wannan shi yasa zo cikin hadisi wa huwa yahtasibuha idan abin da dun nafaqar da kai ma iyalinka kana neman Allah ya baka lada don Allah ka yi ma'ana ka ɗauke shi matsayin ibada yana daga cikin abin da dole mutane ba sa ganewa to malla ya kamata ka ƙara mutane bayani kan wannan matsala don saboda hasarar lada mu yawa mutum zai to sai Sheikh Ibn Usaimin ya ce wa ahlul ghaflati ma'abuta rabkana ibadatuhum adat ibadatu al'ada ce shi ya manta ma da ibada shi kai in ya zo masallaci da ya al'adance ya sallah kawai ya raka'o'in nan ya yi su daidai bai yi su daidai ba ya ake gyara su kai shi bai ma san inda liban yake ba ma kawai dai duka dina kai ana tashi sai zaman to ibadar da ma yake yi al'ada ya dauke ta wato dan nagada kenan irin musuluncin mu na da yawa daga cikin mutane yanzu musuluncin gado na suka tunda a yi shi kasan musulmai sabanin zaka ga bature yau in ya shiga musulunci zai kokari ya karanta musulunci a karanci su suna yin ilimi wato addini ne na ilimi mu kuma muna yin wasu daga cikin jama'a suna yin ilimi na al'ada Allah ya mu da Amin. Gaskiya wannan bangare malam ya sai an yi takatsan.
Ya shafi mutane da dama.
Gaskiya. Saboda in muka diba sallah. Sallar ta yawanci mutane ita ma kamar wadda kuka ce kamar sun mai shi ta al'ada.
Kwarai da Haka nan ciyar da iyali an ɗauki kawai abu ne na yayi. Na yau da gobe.
Haka zakka duk komi na ibada.
Ya kamata mutum ya sa ya sa niyya cikin shi dan saboda ya samu lada mai yawa. Shi yasa kawai kai niyya duk abin da Allah ya umurce ka shi da na wajibi da wanda ba na wajibi ba duka matsayin ibada ka ɗauke shi sai Allah ya baka lada.
Saboda ga azu mutum kiyama kana ganin ka tara aiki kai kuma ga ka bi nan.
Subhanallah. To Allah kai mu Allah ya kare mu.
Amin. Amin.
Allah kaga amfanin karatu kenan Allah ya saka da alheri amin amin shi amin tambayin mu ta ga malam suwa ce almakaruh menene ake nufi da makaruh to almakruhu abin kyama ne daga kariha yakrahu abin da ake kyama an gane ko nan kuma abin da ake nufi ma la yuzammu wato abin nan ma la yuzammu ma la yu'aqabu tarikuhu ba a ukuba ga wanda ya bar shi ko ya aikata shi an gane ko amma kuma shari'a bata so haka ba an gane ko saboda shi makruhi matsalarsa abu ne wanda yana dan taba mutuncin ka wani lokaci ko ko ya sa ka wani lokaci yanzu misali mutumin da ya bar shafa'i da wutiri ko kuma ma alal akalla ana so mutum ko da bai shafa'i da wutiri ba yayi wutiri to sai mutum ya al'adanci barin wutiri kaga wuturi ba farilla bane an gane ko duk da yake wasu na cewa ai an ce wajibi ne a cikin shari'a sun kasa gane cewa su hanabila in sun ce wajibi suna nufin matsayin sunna muakkada yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan zaka iske malamai wasu lokaci in sun ce wajibi ba wancan wajibi wanda an ka farlanta ma suke nufi ba ala ayyati hal barin wuturi ko shafa'i da wuturi ba a rubuta ma zunubi amma kuma ba a so haka ba saboda zaka yi asarar lada mai yawa tunda kana buƙatar lada wadda in an zo kiyama za a biya waɗanda ka zalunta in ya zamanto cikin farillanka ne za a ɗiba kayi hasara ina fata afin ce cikin sallar ka ta farilla kamar yadda hadisi zo cikin sahihi muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi sahabbai atadruna man al muflisu min ummati kun san wanda an matsiyaci cikin al'ummata sun ka ce man la dirhama lahu wala mata'a wanda bai da dirham ko da fucika mu ce fucika ko mu ce wanda bai da kodala wala mata'an kuma bai da kaya bai da abin da zai sayar kama ka sayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a wanda zai zo ranar tashin alkiyama yana da sallah yana da zakka yana da azumi yana da aikin haji amma ko da ya zo ya zalunci wannan ya ɓaci wannan ya yi ma wannan ƙazafi shikenan sai a zo lahira babu kuma abin da za a biya babu dola babu kuɗi babu komai kuma babu dama a yafe maka saboda kowa na da bukata sai a ce tun abin da za a yi a ɗibi ladashi ana ɗiban ladashi ana biya sai lada ta ƙari kaf kuma ga mutane tsayi sai a zo kuma yanzu sai a ɗauko zunubin su ana ɗiba ana zuba mishi ƙarshe sai a jefa shi a cikin wutar jahannama to kaga ya kamata a ce mutum yayi makan shi tanadin nafiloli masu yawa waɗanda zai biyan mutane ba tare da an taɓa wato ayyukan shi na farilla ba wallahu a'lam Allah ya saka da alheri alle shi sa abinda a hikimar da mun ka tambaye makaro din nan malam saboda gaskiya mutane da yawa musamman masu karatun fiqh na'am an ce makaro makaro to shi sa wasu ba su iya bambance mi ake nuhi da makaruhi din na'am shi sa mun kai wannan tambaya gaskiya da mutane su fa'idantu akan wannan gaskiya ne Allah ya saka da alheri amin amin abu na gaba malam me aka nuhi da alharam alharam da larabci shine almanu shi ma yana nufin hani shi ma eh in a larabci na saboda da yawan mutane wani lokaci ba su iya gane cewa asalin kalima tana da ma'ana a yaren larabci sannan tana da ma'ana wadda ba ta yaren larabci ba haram a larabci shine almanu hani kawai Allah ya ce wa harramna alaihi almaradi'a annabi Musa mun haramta mun haramta mishi shan nono to kaga wannan lokaci annabi Musa bai balaga ba jinjiri ba a cewa ga abu halal ba abu
da sai bayan balaga balaga ko to kaga nan almanu kenan mun hana shi ake nufi amma alharam ma yu'aqabu wato fa'iluhu shar'an wanda ana wanda ya bar shi ko wanda ya aikata shi ana misi uquba a shar'ance ina fata an fahimci mutumin da ya zina kaga akwai uquba fajliduhum 80 jalda an gane ko azzani to zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jalda kaga ai musu bulala 100 wanda ya kazafi kaga wannan shi ma ya aikata abu wanda yake haramun sai ai masa bulala 80 to misali ne muka bayar akan waɗannan kina sai zaman to duk abin da kaje shari'a ta ce wanda duk ya aikata shi yana da uquba a duniya ko a lahira to wannan abin babban abu ne sai zaman to muharram ne kenan an haramta shi na'am Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Malam akwai abin da suka ce almunhi
anhu li zatihi.
To almanhi anhu li zatihi shine abin da shari'a ta haram ta hana ma shi karan kansa. Alade, cin alade ya halatta.
Bai halatta ba.
To me yasa aka haramta shi saboda zatin shi shi kanshi aladan kanshi na jasa na. Shi a almanhi li zatihi. in ka ji malamai sun ce al-muharram li zatihi ko al-manhiyu li zatihi abinda shi karan kanshi an hana shi
shi kanshi da kanshi yawwa aladai muharramun li zatihi ne na'am na'am Allah ya saka da alheri amin to al-munhiyu anhu li wasfihi a al-manhiyu anhu li wasfihi to akwai abinda shi ba haramun bane amma wata sifa ce ta zo ta haramta shi yanzu misali eh akuya halat ce ko haram halat saniya halat ce ko haram halat raƙumi halat ne ko haram halat tunkiya ita ma halat to sai ta mutu
to halat ko haram haram haram to me yasa aka haramta ta saboda sifa ta kasancewar ta matatta Mm.
to shi ake ce ma almanhiyu anhu li wasfihi na'am
to mu je Allah ya saka da alheri amin amin al-munhiyu anhu li kharijin minhu to almanhiyu anhu li kharijin minhu shi ko wani abu na wanda shi wani abu na yazo ya haramta shi Mhm.
amma ba shi din ba
ba shi din karan kanshi ba wani abu na yazo ya haramta shi Mhm.
yanzu misali ga hura hura halacce ko haram halat sai an ka ɗauko giya sai an ka zuba to shi ko wannan fa ta ta haramta ta haramta to kaga wannan saboda li kharijin wani abu na yanzu Kwarai.
ko kuma misali yanzu sallah halacce ko haram halacci to yin sallah a wurin da ka kwace
bai halitta kaga bai halitta ba saboda wurin da wurin da ai kamata ai sallah wuri ne wanda yake ingantacce babu wani abu da yake haramun nashi an gane ko Na'am.
to wannan shi alli kharijin anhu da kharijin a to shi li kharijin anhu din nan yana da mushkila akwai inda malamai suka yi sabani yin sallah a cikin kasar da mutum ya kwace shin ya halatta ko bai halatta ba akwai sallah ko babu yauwa shi na so in a- mu ƙara to tambaya malam waɗansu malamai suka ce to kawai eh, babu sallah
wuri wanda an kwace an ka kwace in kai sallah baka da sallah ciki tunda kwace na kai Mhm.
waɗansu kuma suka ce a'a akwai infikakul jiha yin sallah daban wurin da an ka kwace daban ta kenan ladakka ta sallah tana nan wajenka kuma kwacen da ka yi shina can wajenka mas'ala ce ta sabani na malami eh Na?
wallahu a'lam Ah, Allah ya saka da alheri amin amin Bala abu na gaba al'amuru mutlaq me ake ni da shi?
Al'amurul mutlaq shine umarnin da ya zo ba tare da an faɗi wani abu bayansa ba, kamar in ce izhab tafi, ai ina nufin tafiya, to kaga ban ce tafi yau ba, tafi ko gobe an gane ko da abin da ya kama da haka. To wannan shine ake al'amurul mutlaq, umarni wanda ya zo saki, duk da yake umarni in muka duba in ya taso daga sama zuwa ƙasa mun taɓa bayanin wannan umarni yake nufi idan umarni ya kasance ga waɗanda darajar su ɗai ce kamar abokanan juna to shawara ce yanzu ni ce ma aboki na baka sayan gidan ga misali to kaga ko in ce sai gidan nan ai ba tilasta shi ni ba tunda aboki na ne ban iya tilasta shi amma yanzu misali idan Allah ya ce aqimu salata ku da sallah to kuma daga sama ne ya taso ai ya zan wajibi ko ko misali idan muka ce general yabba solda umarni yace yi kaza kaga ai umurni ne to haka umurni kuma in ya taso daga ƙasa zuwa sama to kuma ya koma roƙo yanzu idan solda ya ce ma mai gida ne shina bukata a bashi wani abu ba umurni yake bashi ba ko ba haka ba in ya ce mai gida a bani bindiga a ba wajen ta mai gida zai yi ba amma yana roƙon shi ne ya bashi shi yasa duk abin da ya zo na umurni ko hani zuwa ga Allah to an malamai suna fassara shi da addu'a in mun ka ce rabbana ya ubangijin mu atina ka bamu to roƙo na mukai don bamu isa mu tilasta Allah ya bamu abin da muke so ba atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar in mun ka ce rabbana an gane ko wala tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah kakka dora mu da abin da mu doka ai bamu isan ba Allah umurni ba muna roƙon Allah ne yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan kenan malam duk abin da zai zakkuwa daga sama zuwa ƙasa wannan umurni na'am amma duk abin da daga ƙasa ne zai tashi zuwa sama addu'a ce idan kuma matsayin su juna guda ne to shawara ce su suke kira al-iltimas a cikin ilimin ilimin balaga na'am Allah ya saka da alheri ma amin amin to akwai abin da suka ce ma a taklif ya ce a taklif ne ake nuhi da shi to a taklif ana nufin wato da larabci ilzamu ma fihi wato mashakka a dora ma abin da yake da nauyi shi a ta'arifi shi ne a taklif kallafa yukallifu taklifan la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah ba zai dora mata ba sai abin da ta iya dauka amma a taklif a shari'a suna cewa ilzamu ma fihi kulfa a dora ma abin da akwai dan nauyi nauyi cikin shi domin ita mashakka abu ne wanda lokaci ba za ka iya dauka shi ba amma kulfa kana iya yin shi amma za ka sha wahala to shi ake nufi da at taklif da larabci to ma'ana kenan abin da Allah ya dora muna na mu yi aiki da shi a matsayin mu na bayi domin an halicce mu ne don mu bauta ma Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai don su bauta mini kenan ko ashe dole na ya zama to an kallafa mu na na'am wannan shine ta'arifi to shi taklifi din nan shina da shurut imala shina da sharuɗa kwarai da gaske akwai sharuɗa dole tunda in muka duba bayyuwa na farko in za a taklifi ya zamanto abinda an ka kallafa din nan ka san shi domin ba Allah bai dora maka ya ce kai wani abu a ce maka i ba ka sa abin da za ka yi ba gaskiya gaskiya
an gane ko kuma ya zamanto abin nan baka yi shi ba yanzu Allah ya ce kai sallar azhar in ka yi kuma babu zancen a sake cewa kai sallar azhar tunda dija in dai ka yi ta cikakka magana ta riga ta kare an gane ko to sannan ya zamanto wanda za a yi ma umurnin nan ya balaga ba yaro ne karami ba dan yaro ba a dora mishi na biyu na gaba ya zamanto ba mahaukaci bane don wanda bai da hankali ana buƙatar hankali mahaukaci ko an ce mai yayi sallah ko da ya yi ta kaga babu hankali daga ciki kuma ya zamanto shurutu taklif kamar mutum ba cilasta shi aka yi ba domin Allah ya ce kada mu faɗi kalima ta kafirci to idan aka cilasta ka faɗa to da Allah bai zai kama ka ba kenan nan Allah bai dora maka cewa ba in an cilastar da kai ma'ana kana da iko ai baka da iko a wannan lokaci to sannan kuma ana buƙatar wato mutum ba bacci yake ba don wanda bacci bai san cikin halin da yake ciki ba an gane ko to shine dai al'aqlu da albulugu da al'ilmu da alwusul kuma ya zamanto labarin ya zo gare ka shi yasa malamai suka yi sabani kan mutanen da sakon Allah bai kai gare su ba waɗansu malamai suka ce wanda duk yayi dama akwai hankali yana nuna maka akwai Allah kuma ya kamata ka ji tsoron Allah in kai shirka ka san shirka ba ta da kyau ta zaka waɗansu malamai suka ce a'a tunda sharadin bai kai gare su ba za a bar su ne adilla al-aqliya ba su isa tunda Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sai mun turo manzo kenan su za a bar al'amarin su zuwa ga Allah irin su ahlul fatra sai an je kiyama Allah zai musu nasu ma'ana za a kunna wuta a ci musu su shiga kamar yadda asar suka nuna wanda duk ya shiga to kenan ko a duniya ma inda sakon ya iske shi zai yi wani sai ce wuta ce ba zai shiga ba to su wanda suka shiga wutar aljanna kawai suka yi wanda kuma asar sun tabbatar da wannan kuma shine abin da dai malamai suka yi bayani mai so duka zai koma cikin littattafan tafsiri a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul Isra wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula kuma ya koma cikin littattafan tafsiri wajen ya ahlul kitabi qad ja'ana rasulukum yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul nan zai ga bayani sosai wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin mallan akwai abin da suke cewa khitabu shar'i na'am shin shi hal ya ta'allaku bil kuffar na'am wato wannan mas'ala ce wadda malaman usulul fiqh suke kira halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a su kafirai shin umarnin sallah ya shafe su ko bai shafe su ba azumi ya shafe su ko bai shafe su ba kaga wani sai ce to ai busu imani ba balle ai abin ga amma zance mafi inganci ya shafe su ko da sun yi ta babu ta domin an umurce su da su yi imani an umurce su da su yi sallah to amma ba shi ke hana ba su da laifi ba na rashin yin sallah suna da laifi na kafirci kuma suna da laifi na rashin yin sallah wani zaka ji ya ce to ka ga gawa sabuwa ta ina wai wa ga zancen kai shi sallah eh bari mu bada ayoyi cikin alqur'ani mai girma abinda zai zama tuwa kaga babu wani sabani hatta da yan qur'ani yurko dole su muwafaka ba yawa da aka tambaye su su kafirai ma salakakum fi saqar me ya sanya ku a cikin wutar saqar qalu lam nakum minal musallin suka ce mu ba mu yin sallah kaga da kansu suka faɗa ba su ce mu kafirai bane suka ce lam nakum minal musallin ba mu kasance cikin masu yin sallah ba ka gani wa lam nakum nut'imul miskin kuma mu kasance muna ciyar da miskini ba wa kunna nakhudu ma al kha'idin mun kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa ma'ana kina cikin al'amurra na ƙaryatawa kenan dan Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi suna kutsa mazanci abinda ba su da ilimi da shi wajen da ƙaryatar da ayoyin Allah sannan suka ce wa kunna kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance muna karanta da ranar tashin alkiyama kaga karanta da tashin alkiyama kafirci ne amma wadancan sallah ibadodi ne kaga wanda ya nuna al-kuffaru mukhatabuna bi furu'i sharia haka da Allah subhanahu wataala ke bada labarin kafiri in an rike shi a cikin suratul haqqa khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'an fasluku sai Allah ce innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin kaga da Allah ce mala'iku su kama shi su sa shi cikin jahannama su daure shi da sarka mai zira'i saba'in zira'in ko dan adam ko ko mala'iki sabani na mallamai Allah subhanahu wataala sai ce innahu kana la yu'minu billahi al'azim ya kasance bai yi imani da Allah ba kaga wannan kafirci ne sai Allah ce wala yahuddu ala ta'amil miskin bai kwadaitarwa ga ciyar da miskini ba wai shi ya ciyar ba a'a ya kwadaitar ma bai yi wani shi bai yi kuma bai kwadaitarwa kuma in ya ga za a yi kuma shahada mani ulil khairi kenan manna ulil khairi Allah ya mu da tsari da irin waɗannan mutane to kaga wannan ya nuna cewa al kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a kafirai ana musu magana da furu'i shari'a wallahu ta'ala alam amma in za a fara musu magana za a ci musu su yi imani da Allah sannan su yi sallah abu na farko yawwa kenan Allah ya saka amin amin khitabu bil ma'dum to al khitab abin bil ma'dum an gane ko ko khitabul ma'dum shine kamar kamar wanda babu shi shin ana masa magana yanzu Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ko ba haka ba u'budu rabbakum ku bauta ma ubangijinku lafazi na annas tun daga annabi adamu har zuwa tashin duniya duk annasu na duk sun shigo duk sun shigo ciki to yanzu mu dauki alqur'ani zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ibada umurci ce na Allah ga kowane zamani amma mu dauki alqur'ani shi da aka umurce mu da shi na'am yanzu to Allah ya ce ya ayyuhan nasu tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan lokaci kuma mu babu mu wannan lokaci shin wannan abin ya shafe mu ko bai shafe mu ba ya shafe mu to amma shin a wannan lokacin ya shafe mu ko ko sai da an halice mu a'a ya shafe mu a lokacin da ba a halicce mu ba amma bai zan wajibi akan mu ba sai da aka halicce mu muka balaga sannan ne ya zan wajibi a gare mu kenan sai zama to khitab al muta'alliq ya ta'allaqu bil ma'dum don Allah ya san za a same mu kuma ya san khitabikin zai same mu yawwa
yawwa Allah ya saka da dan wani zai iya tambaye me hikimar to an ce ya ayyuhan nas kuma wannan lokacin babu su
lalle ke yana iya kawo wannan shubha ce wanda malamai suna zan ka irin waɗanda abubuwa saboda fahimtar shari'a da kyau gaskiya Allah ya saka da alheri amin malan suna cewa alkhitabu bil mawjud alkhitabu bil mawjud shine abinda akwai a umurce ka da shi muka ce ba a umurtan mutun dazu mun kawo wata magana cewa ba a umurtan mutun da abin da yayi mutum mutum da yayi sallah a ce kuma ya sake yayi sallah yayi sallah azhar kuma a ce yayi sallah azhar kaga ana ganin ba zai ba zai zo ba ko ba haka ba to sai kuma malamai suka ce yana yiwa kuma a umurce shi to in an umurce shi da shi me yake nufi shi yasa malamai suke cewa anan alkhitab bil mawjud yadullu ala al mudawama yana nufin kina a ci gaba da shi misali Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku da kuka yi imani aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzo to in ku sun yi imani kaga bai dace a ce su yi imani ba ana nufin su tabbata akan imanin su ƙara dacewa dan ga yawa ga wani zai ce ƙura ce kai cikin Qur'ani an ce ayyuhal ladina amanu ya kudu kun kai imani aminu kuma ku yi imani to ya za a iya ba dan su imani kuma a ce su imani ana nufin su dawwama akan shi
gaskiya saboda dole shine fahimta ayoyi in ba haka ba sai ayi ɓanna ina mallan ai duk mutumin da bai fahimci ka'idodi na ilimi ba to ɓannan da zai aikata wa Allah ɗin sai iyakata to ɓannan shi sai ta gyaran shi yau kamar ka zo ka iska mutum shi na aikata munkari ne baka sani da ake canza munkari ba sai ka zo ka yi sai ka canza munkari ka kawo munkarin da yake wancan gida haka haka haka haka Allah ya saka da alheri amin amin malam akwai abin da suka ce ma al-khitab bil mumkan bil mumkin to al-khitab bil mumkin shine shin Allah yana umurtan mu da abin da bamu iyawa shi Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sai waɗansu suka ce a'a Allah yana umurtan mu da abin da ba mu iyawa an gane ko to amma zance mafi inganci akida ta ahli sunna Allah bai umurni da abin da ba za mu iya ba an gane ko tun da cewa misali duk abin da kaga Allah ya kallafa mu bayan shi ya san za su iya ɗauka shi dalili kuma gashi nan goma ja'ala alaikum fi dini min haraj abinda ma Allah ya kallafa ma in ka kasa ko ka shiga cikin lalura sai Allah ce ya dauke maka kenan zan ce a ce an kallafa maka abin da baka dauka bai kuta su ba eh kan wani ce Allah ya kallafa maka abin da bai dauka duk wanda ya ce addinin musulunci na nauyi ƙarya shi kai dan mutum miliyan biliyan ɗaya mutum miliyar ɗaya kenan da mutum miliyan ɗari biyar ko ɗari takwas a yanzu suka musulunta ya za a yi waɗanga mutane duk su shiga abin da ba shi yiwuwa abin da akwai wahala abin da suke cewa kuma waya fartinki bai da kowa ko ba haka ba haka ƙarya ce suka musulunci Allah kai mu da amin amin Allah ya kiyaye mu amin akwai wani abu da cewa malan muqtadal taklif na'am ni suke ni da wannan eh muqtadal taklif suna nufin kamar shin shi dora maka abu yana da alaka ne da an umurce ka ko ko yana da alaka ne kawai da abin da aka umurce ka ko ko yana da alaka ne da abin da aka hane ka to kaga wannan waɗansu sai su ce a'a abin da an kai umurni shi kadai ne yake da alaka da aiki sai malamai suka ce a'a bari ma in ka bari don Allah an gane ko to shi ma umarnin Allah ka bi malamai sun yi wannan suka kawo abin nan in Allah umarci ka ce ka yi to yanzu mutumin da ya bar zina Allah ce wala taqrabu zina to in ya bar zina don Allah zai samu lada kenan at taklif ya ta'allaqu bil kaffi wal fi'li in kai yi ko ko ka bari na'am an gane ko na'am Allah ya saka da alheri amin malam fi'lul wal kaff نعم شنو المقتضى التكليف الفعل والكف
نعم to malam abu na gaba akwai wani abu da suke ma kitabul wada'i to kitabul kitabul wada'i din nan na'am shin mi ashi sannan kuma akwai kashe kashen shi to kafin mu shiga cikin kitabul wada akwai waɗansu abubuwa da nake son in yi bayani kansu shine shin Allah na Allah yana iya umurta kada abu kuma bai son shi tunda muna cikin umarni.
Eh gaskiya gaskiya.
Allah bai so abin ba kuma shi umurce ka yana yiwa. Allah ya umurci annabi Ibrahim yanka ɗansa ayoyin na Qur'ani amma bai so a yanka ɗan ba. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah ce yanka ɗan shi kuma bai daje yanka kuma Allah ya hana shi kenan Allah ya umurce shi ne don ya jarrabi imaninsa ba dan yana son a yanka yaron ba Allah yana iya wannan sannan akwai abin da suke kira al-amru amru al-amiri in an ka umurci wanda an ka ce shi umurta misali hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sunan abi dawuda allimu wato abin nan as-salat murru auladakum bis salati li sab'in ku murci ƴaƴanku da sallah suna da shekara bakwai to yanzu shin su yaran suna aka umurta ko babansu
kenan uwayen ake umurta.
To amrul amir kenan uwayen aka umurta domin shi yaron bai san amfanin abin ba amma nan kai na an ka umurta da kai wannan. Ina fata an fahimce ni. To sannan kuma shin shi yana shiga cikin umurnin ko bai shiga? Sallah da an ka umurci ka umurci ƴaƴanka to kai min babu aula kai ma ya kamata kai sallah. An gane ba za a fitar da kai ba. To amma kuma in dalili ya nuna ba ka ciki to shi kenan. Misali annabi Musa da ya ce mutanensa inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara Allah ya umurce ku ku yanka sanuwa shi bai shiga ciki. To sannan umarnin da an kai ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin al'umma za ta shiga ciki? Ko ko umarnin da an kai ma al'umma shi manzo zai shiga ciki? waɗansu malamai sun tafi cewa in an kai manzo umurni to al'umma ba ta shiga ciki sai an samu dalili in an kai al'umma umurni manzo bai shiga ciki sai an samu dalili amma zance mafi inganci shine in an ka umurci al'umma manzo ya shiga ciki sai an samu abin da ya fitar da shi in an kai manzo umurni al'ummar sa ta shiga ciki sai an samu dalilin da zai fitar da su misali Allah ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi sai Allah ce idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata kaga bai ce idza tallaqtan nisaa ba ina fata an fahimci kaga wanda ya nuna hukuncin bai tsaya a kan shi ba shi kadai sannan Allah ce ma annabi ya ayyuha annabi lima tuharrimu ma halallahu lak ya kai annabi dan bi kake halatta haramta maka kanka abinda Allah halatta ma can kuma cikin suratul maida sai Allah ce ya ayyuha alladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum ya ku masu imani dan mi kuke haramta maka ku dada da wanda Allah halatta muku kina kaga wannan gashi umurni ne ga annabi umurni ga al'ummarsa ina fata an fahimce ni duk da yake wani yana cewa tallaqtumun nisaa ana nufin girmamawa ga annabi shi yasa an kace tallaqtumun nisa amma ko da girmamawa ke nufi ga annabi ai hukuncin bai shafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kadai ba an gane ko yawwa daga cikin siyakin magana ana ganowa kina hadda al'umma shi ta shiga ciki ta shiga ciki yawa sai in an samu dalilin da fitar da ita kamar inda Allah ce khalisatan laka min dunil mu'minin nan kaga an abin ga eh ko kuma abinda an ka umurci al'ummar sa amma shi an ce ban da shi an fitar da shi yawa wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin kinan tambayar mu khitabul wada'i to khitabul wadda shine khitabi abu ne wanda shari'a ta umurce ka khitabu kam amince magana ce khitabullahi ta'ala to abin da yasa anka ce mai alwadu wanda anka aza domin shari'a in ta magana ta aza ash-shurutu wal asbabu wal mawani an kira shi khitabul wada li'anna ash-shari'a wada'at alayhi ash-shurut wal alamat wal asbab wal ilal kenan wa shurut khitabul wada'i shi sharuɗa ne yake nunawa misali an aza maka sharadi akan wani abu ko an dora maka wata illa ta dalilin wani abu to shi yasa ake kiransa khitabul wada'i sannan kuma shi na da aksamu da yake akan su to daga cikin kashe-kashen shi malam wanda malam suke akwai asababu to menene ake nuhi da sabab asalin asababu muka ce igiya mun taɓa faɗar wannan kamar da zo a cikin suratul hajji man kana yadhunnu an lan yansurahu Allahu fid dunya wal akhirah falyamdud bi sababin ila sama ya riƙe igiya zuwa ga sama to amma asababu nan wani lokaci suna nufin al'illa don wani lokaci malamai suna rarraba su amma dai wani lokaci an ce sababi kuma shi na cewa illa mi a illa mi a sababi duk bahaushe ma na cewa haka nan eh in an ka ce haka nan ana nufin wato shi asbab da al'illa ma yalzamu min wujudihi wujud wa yalzamu min adamihi al'admu abinda in akwai shi akwai hukunci in babu shi babu hukunci shi asababi shi a illa
wajen malaman usul fiqi na'am misali yawwa mala ka misali a dole ai in babu misali mallan irin musamman usulul fiqh karatu ne mai hatsari gaskiya ke eh in ba a bada misali ba yanzu na kana jin kwalka ta cakuli shi sa ai duk wani abu an kawo to sai kun bada misalin shi in ba haka ba saboda sai abu ya zo abin nan sai mutum ya ta ta ko ya rasa babu gaba babu baya haka to misali idan mutum yayi zina bai taba yin aure ba mi za a yi masa bulala ɗari za a yi masa bulala ɗari to me dalilin da sa an kai mai bulala ɗari saboda ya yi zina to inda bai yi zina ba za a yi mishi ba to shikenan to samun zina shine illa ta hukunci rashin zina shine ke sa ba za a yi hukuncin ba kenan da an samu zina hukunci na tahi ba a samu zina ba babu hukunci to shi yasa
Allah ya saka da alheri amin amin sai abu na biyu ashart na'am to ashartu shine sharadi ashartu da larabci shine al'alama an gane ko shine al'alama shi yasa Allah subhanahu wataala ce faqad jaa ashratuha alamumin tashi alkiyama sun zo mun mance al'illa tana nufin wato almarad ko at-taghyir min halatin min halatin ila ila halatin aswa abu ya koma zuwa ga abinda an mafi lalacewa ko ko rashin lafiya shi kuma ash-shartu a cikin yaren na farko dai sharadi kala uku ne akwai sharadi na yaren larabci in ja'a Muhammadun fa akrimuhu idan Muhammad ya zo ka girmama shi wannan sharadi na a larabci tunda in harfu sharti ta sannan akwai ash-shartul aqli sharadi wanda hankali na yassa shi ko an yi magana ko ba a yi magana ba da naji sharadin dan adam yayi magana yana da rai in babu rai mutum na magana kaga in ka zo ka ce na iski mutattu na magana
lalle ke daga nan sai a samu ka alama ta ta rashin hankali ka saboda hankali bai yarda wannan sharadi ba to sai ash-shartu ash-shar'i wanda shari'a ta shar'anta shi to shine ake cewa an gane ko ma la yalzamu min wujudihi an gane ko ma la yalzamu li zatihi ko wa ma la yalzamu li wujudihi li zatihi an gane ko admun wala wujudun walakin yalzamu min admihi an gane ko adamu al wujud shi shar'i idan akwai shi to ba shi ke nuna abu ya tabbata ba ash-shartu la yaqtadi al-wuqu amma in babu shi babu abu ma'ana shi in akwai shi ba shi ke nuna abu ya tabbata ba amma kuma in babu shi ya nuna abin da an kace babu shi din nan ina fata an fahimci ni yanzu misali in nice in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu in fasiki ya zo muku da labari ku bincika to in fasiki bai zo da labari ba ai babu zancen bincike to amma kuma ayat tana nan tana yiwa fasikin ya zo da labarin tana ba zai zo da labari ba shi yasa sharadi zai iya zuwa amma abin bai tabbata ba mala'iku Allah ya ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam duk wanda ya ce cikin mala'iku shi abin bauta na ba Allah ba Allah ce za mu sa shi jahannama su ko Allah ce la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru manzanni da Allah kawo a cikin suratul an'am yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da sun yi shirka da Allah ya bata musu aikin da sun kai ka ko ga ko ba su yi shirka ba sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shugaban annabawa Allah ce la in ashrakta la yahbatanna amaluk da ka yi shirka da Allah zai bata aikin ka ko manzo bai yi shirka ba kenan kasancewar sharadi akwai shi ba shi kinu abin ya abku ba amma in babu shi to kuma babu abin da an ka sharɗanta wallahu a'lam Allah ya saka da alheri.
Amin.
Mala akwai abin da kace almane.
To, almane daga ismul fa'il ne mimma na ayamna'u hanawa, abin da ke hanawa. An gane ko? To shi almane din nan malamai sun kasa shi gida uku. Akwai abin da ake kira mani ulibtida'i wa dawami ma'an. Abin da ya hana a fara kuma in an fara abu ba a sani ba ana ciki ya bayyana kuma ya hana abin. to sai da misali ko gaskiya misali abinda malamai suke bada misali shine wato arrida shayar da nono na'am mace ce ka san ta shayar da kai nono to ƴaƴanta sun yi mi sun haramta sun haramta ka aure su to sai zaman to ka aure wadda ta shayar da ku ƴaƴan wadda ta shayar da ku nono ko ko sha nono tare amma baka sani ba ana nan sai bincike tabbatar da haka kaka dole rabuwa ta to kaga ya hana a daur a fara aure kuma in aka sani kuma ya hana ci gaban aure sai akwai mani ulibtida duna dawa akwai abin da yana hana a fara amma bai hana abu ya ci gaba shi kuma al-ihram mutumin da ya harama aikin haji kamar hadisi da muka kawo na sayyidina Usman la yankihu al-mukrim wala abin ga wala yunkah wala yunkah baya aure kun ba ba bai aure suwa wala yunkih kenan to kaga shi ihrami yana nuna cewa in ka yi shi babu zance a daura maka aure zance mafi inganci na malamai ko ba haka ba to amma kuma matanka waɗanda ka aura ka hinka yi harama in ka yi harama sun saku bu saku ba kaga ya hana a yi aure amma kuma bai hana aure ya ci gaba da rayuwa ya ci gaba da zama ci gaba madalla to sai kuma akwai na uku mani'ud dawam duna libtida shine at-talaq mutumin da ya saki mata in ta fita idda in kuma saki uku ne misali kaga da babu zancen ko ta fita idda ko ba ta fita idda ba don uku shikenan to yanzu wannan ya hana maka zaman aure da ita in ka saki mace ko to amma kuma bai hana in ta kare idda in saki na ɗaya ne ko na biyu a sake ɗaura ma aure da ita sannan kuma in saki na uku na in ta je ta yi wani aure ingantacce ba auren kashin wuta wanda suka ce ba auren kashin wuta ko mijinta ya mutu ko abin da ya kamata ka bai hana ka aure ta to kaga waɗannan su ne ake kira almawani da kuma taqsimatikin su yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su a cikin shari'a kafin ya zartar da wani hukunci eh don kana ganin abu zahiri ya halatta amma tana yiwa akwai abin da zai hana ka tabbatar da shi mutum ne ya faɗi kalma ta kafirci sai ka zabar ka ce ai kafiri ne sai an kace maka a a bacci ne yake sai shi na mahulki shi na hudi ko ko an kace kai ma hukaci na ha a ko ba haka ba to kaga duka irin waɗannan abubuwan yana da kyau cikin zartar da hukunci ɗalibin ilimi ya san su Allah ya kyauta amin yanzu kai malam na alƙali ya kamata ya kula da wannan yanzu misali kamar wannan hukunci mutum sai da ce ya yi mata shi saki goma ko saki ɗari kenan ya kamata a yi nazari ya bincika in yana da hankali yanzu turawa duk abin da mutum ya sai ka iske abu na farko ma in sun ga abin yana da ban mamaki kwarai za a je likita a bincika a ganin yana da cikakken hankali sabanin wajajen mu ko shi ke a ina mu kan kabar kaza ita yi
sai a hankali kenan Allah ya kyauta amin amin malam abu na gaba as-sihhati as-sihhatu wal fasad to as-sihha shine abin da yake ingantacce ziddul fasad as-sihha abin da yake ingantacce sahihun kaga na cewa hadisin sahihun ingantacce ne ana aiki da shi to an ka ce ibada sahiha ce to tusqitu al-qada kenan ta dauke maka ka sake maimaita ta an gane ko shine as-sahihu yanzu an ka ce sallan nan sahiha ce sallah ce ingantatta to kenan tana nuna mi tana nuna cewa wato ba sai ka sake yin ta ba in an ka ce al-fasad abin da yake ya ɓaci to shi ko wannan yana nufin al-butlan duk da yake akwai bambanci tsakanin malamai wadansu suna cewa malaman ahnaf suna cewa al-fasadu shine abin da shari'a ta umurce ka sallah sai ya lalace al-butlan kuma shine abin da shari'a bata ma yarda da shi ba kenan sai a ce batilun na su sun bambanta amma dai jamhurul fuqaha sun ce da al-fasad da al-butlan duka daya misali bari mu bada al-butlan mutumin da yace misali zai auri mahaifiyarsa kaga wannan batil ne asla to kuma sai kawo sadaki butalin giya arba'in to sunan malaman hanafiya su ce batil dan shari'a bata ma umurce shi a aure mahaifiyar shi ba kuma bata yarda a yi sadaki da giya ba in gane ko to amma sai sai alfasid kama abin da shi shari'a ta yarda musulmi yana sallah sai yayi iska to nan sai sai wannan fasadi ne saboda abin baci ne to wannan shine ake kira as-sihhatu da al-fasad eh
Allah ya saka da alheri.
Amin amin.
Mallam akwai abin da suka ce ma al'i'ada.
To, al'i'ada shine maimaita abu. An gane ko shine fi'ilul ibada marratan ukhra. Wato ka sake takrirul ibada, kamar ka sake maimaita ibada shine al'i'ada. Wato ka sake aikata ibada. To, in an ce ka sake aikata ibada, في غير وقتها وتفعل العبادة في غير وقتها المقدر لها شرعا فعل العبادة وتكلها كي عبادة قبات انت في غير وقتها المقدر لها شرعا بالوكة الشريعة تد أمرتيك با مثالي صلى الزهر أو أمرتيني إن يتا to sai bacci ya ɗauke ni to nan ramkonta ne zan yi amma yanzu misali mutumin da sallar shi ta ɓaci da sallar shi ta ɓaci sai lokaci yana ya teye arwalla sai abin nan al'i'ada fi'lul ibada wato fi fi'lul ibada marratan ukhra fi waqtiha al-muqaddar laha shar'an ashi al'i'ada shine kai ibada cikin lokacin da shari'a ta umurta da shi libutlanin saboda ta ɓaci au au sababin akhar ko ko wani sababi daban misali sallah ta ta ɓaci na yi iska lokacin sallar azhar na je ne arwallami zan yi sai in maimaita ta nayi i'ada ko ko a'a nayi sallar azhar ni kadai sai na ga wasu za su yin jam'i to wanga ba ɓaci da ta yi bali sababin akhar saboda wani sababi zan sake aikata yin wannan ibada to wannan shi ake kira i'ada ya zama to cikin lokaci ne ba wai lokaci ya fita ba ina fatan yan uwa su fahimta da kyau saboda ka san mas'aloli ne waɗanda suna da ɗaukar hankali kwarai da gaske kuma yana da kyau a tantance su an gane ko shi yasa ake cewa yu'idu fil waqti ya maimaita sallah a cikin lokaci kaji malaman fiqh suna cewa fil waqti don a nuna maka cikin lokacin sallah ne ake ake maimaita ta wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka da alheri amin akwai alqada me yake ni da alqada to da alqada a larabci ana nufin yana da ma'ana biyu wani lokaci yana nufin ka aikata ibada bayan lokacinta ya fita kuma wani lokaci yana nufin ka aikata ibada a cikin lokacinta don da yawan mutane suna sa wasu tsammanin cewa alqada shine ramkon sallah kawai a wani lokaci alqada ana nufin yin ibada cikin lokacin ta duk da lokaci ya matsu wanga san sai mun dan kuma baya amma Allah subhanahu wataala cikin suratul baqara ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kare aikin hajjin ku ba ana nufin kun kai ramko ba dan akwai wanda ba ramko suke yi ba an gane ko sannan Allah subhanahu wataala ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum idan kuka yi sallah nan ba ana nufin idan kuka maita kunka wato maimaita sallah ba dan ba ana nufin kun yi wata sallah ba ta baci to shi yasa kalma ta alqada wani lokaci a shar'ance tana nufin kayi abu bayan ya lalace lokacin shi ya fita ka sake maimaita shi bayan lokaci ya fita ko kuma alqada wani lokacin yana nufin kai al'ada'u shine kai sallah cikin lokaci ko kai ibada cikin lokacinta da haka yana da kyau cikin nassi na alqur'ani ko kuma cikin nassoshin da kake karantawa ka yi kokari ka san me ake nufi da alqada'u shin wancan alqada'u na na yin sallah cikin lokacin ta ko ibada cikin lokacin ta ko ko alqada na yin ibada ba cikin lokacin ta ba to da yake lokaci ya dan matso muna sai mu bar qadiyya ta alqada mu tashi akan ta insha Allah ta'ala anan ya kamata mu tsaya insha Allah ta'ala
na'am mhm ana ya kamata mu tsaya insha Allah mun kai hutu na rabin lokaci bi iznillahi ta'ala insha Allah nan za mu tsaya bayan minti goma bi iznillahi ta'ala za mu sake dawowa mu idda abin da muke akan shi sannan kuma mu dora insha Allah ta'ala muna fatan Allah mu ɗauki sarki ya saka mu malin da alkhairi sannan kuma yan uwa masu saurare kuma kanku Allah ya saka muku da alkhairi sannan kuma insha Allah ta'ala bayan minti goma kamar yadda muka kai bayani za mu dawo mu ci gaba da insha Allah da daga inda muka tsaya Allah ya saka kama kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh